أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na lahadi wanda yau ashirin ga watan ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace kuma da biyu ga watan biyar meladiya 2021 jiya mun kammala suratu fussilat yau kuma za mu shiga cikin suratu shura insha Allah kamar yadda muka saba muna karanta wato ainihin a mai za ka iya cewa hulasan abinda surat take so ta karantar za mu ga kowace sura akwai muhimman abubuwan da tarakka za a kansu al'imam ibn ashur a cikin tafsirin sa'ad tahrir wa tanwir duk sura da za a shiga yakan dunkule mazmunin abinda sura ta kusa shine mai ta'aliki ga wannan tafsiri na mahasin ta'awil ya zamo yayi tilkhisin sa' ya ce min agaradu hadhihi sura daga cikin manufofin da wannan sura take so ta tabbatar tahaddi ta'inina fi anna alqur'ana wahyu min Allah yin kalubalanta ga wanda suke suka a cikin sha'anin alqur'ani ana tabbatar masa cewa alqur'anin nan wahayi ne daga Allah بأن يأتوا بكلام مثله أنا قالوا بلن تسيدن سن إساء تسزو دا وني زنتي وندي كي كتن كتن سا واستدل الله على المعاندين كما الله سبحانه وتعالى يا كفا حجة وند سكي ما ستورين كي بأن الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم cewa wahayi zuwa ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ma huwa illa kal wahayi ilar rusul min qabli bai kasance ba face kaman sauran wahayin da Allah yayi zuwa ga wayansu annabawa kafin zuwan manzo alaihi salatu wassalam li yunzira ahla makka domin yayi gargadi ga mutanen makka wa man haulaha da kuma wanda suke gefanta biyawmil hisab a gargade su da rana wacce take ta hisabi wa anna allaha alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard kuma wannan sura tana nuna cewa shi Allah da abinda yake cikin samai da kasai dun nasa ne la tu'aradu qudratuhu ba isa ayi fito na fito da kudararsa ba wala yushakku fi hikmatihi kuma bai kamata a yi shakku a cikin hikimarsa ba wa kada khada'at lahu al-awalimul uliya wa man fiha domin duk halittu da suke cikin samai ga baki ɗaya to sun rusuna ma Allah su da abin da yake cikinsu wa huwa fatirul makhluqat kuma Allah shine makagin halittun duk waɗansu abubuwa da aka halitta fa huwa yajtabi man yasha'u li risalati kuma wannan sura tana nuna Allah shi ke zabar wanda ya so domin ya bayar da sakonsa fala yadau an yashra lil ummati al muhammadiyya min ad-din Allah kuma ba zai fasa ya shar'anta wannan al'umma ta manzo alaihi salam addini ba mithla ma shar'a liman qablahu min ar-rusul kaman abinda Allah ya shar'anta ga wanda ke kafin manzo alaihi salatu wassalam na daga manzanni wama arsalallahu ar-rusula illa min al-bashar kuma wannan sura tana nuna Allah bai taba aiko wani manzo ba face sai daga cikin yan adam yuhi ilaihim wanda yake yi wa mutane wahayi wato ma'ayu ayuhi ilaihim Allah yake musu wa'annan manzanni wahayi falam yasbik an arsala mala'ikatan bai taba gabata Allah ya aiko wani mala'ika ba li mukhatabati umumin nasi mubasharatan ya sa mutane a gaba ya dinga yi musu magana yana isan musu da sabon Allah Allah bai taba yin wannan ba imma mala'ika ya zo sai dai ya je ga annabi ya faɗa masa saƙon Allah amma ba wai ya tara mutane masu wa'azi ba wa'adar mashirki na billah kuma wannan sura tana nuna wanda suke yi ma Allah tarayya la hujjata lahum ba su da wata hujja illa taqlidu a immatul kufur sai dai koyi da shugabannin kafirci allabina shara'u lahum al-ishraq wanda ainihin suka tsara musu shirka wa alƙau ilaihimu shubahat kuma suka dunga jefa musu abubuwa na rikici wa haddarhum yawmal jaza kuma a cikin wannan sura Allah ya gargade su wuni na sakamako waqtiraba sa'a da kuma kusacin tashin alkiyama wa ma sayyalqal mushrikuna da kuma abinda mushrikai za su hadu da shi yawmal hisab a wuni na hisabi min al'azab wato shi ne na azaba ma idimajin ta'aridu bitargib tare da kuma yadda Allah ya hada kwadaitarwa fi ma sayalqahul mu'minun a cikin abinda mu'mini za su haɗu da shi min alkarama na girmamawa wa annahum wa annahum lam law tadabbaru kuma cewa su mutane da za su kula la'alimu da sun gane annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa manzo tsira da aminci su kara tabbata a gare shi la ya ati anillahi ba zai zo wato ainihin daga bangaren Allah ba min tilka'i nafsihi ya zama da radin kansa ma'ana ya danganta kansa zuwa ga Allah kuma abin nan ya zan ba gaskiya bane ba to manzon Allah ba zai yi wannan ba li'anna Allah la yuqirruhu domin Allah ba zai taba tabbatar da shi ba ala an ya kula alaihi malam ya kulhu ya ta danganta ma Allah abinda Allah bai faɗa ba ba zai yi manzo alaihi salam ya shekara 23 yana cewa Allah ya yi masa wahayi Allah ya faɗi kaza Allah ya yi umarni da kaza Allah ya hana kaza kuma Allah ya kyale shi bale ma ta taimakonsa kuma a ce ƙarya yake wannan ba zai yiwu ba wa annahum wata saliyatun rasul sallallahu alaihi wasallam sannan wannan sura ta kunshi ban haƙuri ga manzo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bi annallaha huwa mutawalli jaza'il mukaththibin cewa Allah shine yake daukan gabara na sakamako ga masu ƙaryatawa wama alar rasul sallallahu alaihi wasallam min hisabihim min shay kuma wannan sura tana nuna manzo alaihi salatu wasalam Allah bai saka hisabin mutane na komai a hannunsa ba fama alaihi illa listimrar babu abin da ke tattare da manzo alaihi salam face sai zarcewa ala da'awatihim akan kiran su ilal haqqi zuwa ga gaskiya alqawim wacce take tabbatacciya wa nabahum kuma Allah ya faɗakar da su a cikin wannan sura ila annahu la yabtaghi minhum jaza'an cewa shi manzo alaihi salam baya neman wani sakamako a wajen al'umma ala nusihi lahum a wajen nasihar da yake masu wa inna ma yabtagi kadai abinda manzo alaihi salam yake nema an yura'u awasir alqurba bainahu wa bainahum cewa larabawa su kula da mutunci da kuma dangantaka tsakanin shi da su domin shi manzo alaihi salam babu wata al'ummar larabawa face sai ka samu akwai alaka ta jini tsakanin shi da su to saboda haka su kula da wannan zumunci da kusaci da yake tsakanin su sannan wa zakarahum ni'amallahi alaihim kuma ya tunatar da su ni'imomin Allah a kansu wa haddharhum min at-tasabbubi min qatiha bi su'i amalihim kuma ya ja masu kunne kada su kuskura su sababa yankewar ni'imar da Allah yake masu a kansu wa harradahum ala sa'i fi asbabil fawz fil akhirah kuma ya zaburar da su cewa su yi kokari ya zama sun yi abin da za su san babban rabo a lahira wal mubadarati ila zalika qabla fawat kuma su yi gaggawa zuwa ga wannan kafin dama ta kubuce faqad faza al mu'minuna al mutawakkilun wannan sura ta nuna mumine masu dogaro ga Allah sun samu babban rabo wannan wahabi jala'ili a amalihim kuma wannan sura ta kwarzanta manya-manyan ayyukansu da suke na bin Allah wata jannubahum a ta'arru kuma da yadda suke nisan tambujira da gazabillahi alaihim ga fushin Allah subhanahu wata'ala to wannan a dunkule shi ne abinda za mu ga surar ta karantar da mu idan mun shiga a cikinta insha Allah ta'ala kamar yadda muka gani ita ma wannan sura ka sabi katiha an buɗe ta da alhuruful muqatta'a kada ku manta mun faro tun daga bara mun somo daga suratu ghafir hamim ko kace suratul mu'min ko suratu zafir sannan muka yi suratu fussilat yanzu ga shi za mu shigo cikin suratu shura daga ita sai az-zukhruf daga nan sai ad-dukhan daga nan sai al-jafiya sai al-ahqaf daga nan al-hawamim as-sab'a sun riga sun kare to saboda haka Allah subhanahu wataala ya bude ta da irin abun da ya bude makamantanta yace hamim ayin sin qaf wannan harafi na ha'un da mimun da ainun da sinun da qaf mafi kyawun fassara shine Allahu a'lamu bi muradihi biha cewa Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da wayannan harufa al-Imam al-Bagawi da limam ibn kathir rahmatullahi ta'ala alaihima sun kawo 'yansu maganganu duk da ca sun ce maganganu ne masu rauni da suke nuna harafin haɓun ma'anarsa kaza mimun yana nuna kaza ainun yana nuna kaza silun kaza kafin kaza to duka wayannan ba su da ainihin ƙanshin gaskiya ba su da asali a ƙur'ani ko a hadithi mun sha faɗa cewa malamai suna cewa waɗannan haruffa Allah ya ƙalubalanci larabawa da su cewa waɗannan haruffa da kuke gani da su aka gina haruffan arabiya ko kuma maganar larabawa wannan haruffa ne suka haɗu suka ba da kalmomi suka ba da jimloli in muka duba huruful hija'iyya da muke da su guda 28 to huruful muqatta'a sune 14 kaga rabi kenan daidai an hada su a cikin kalmomin nassun hakimun qati'un lahu sir ko kace silhu suhairan man qata'ak wannan kalmomi sune suka hada al-huruful muqatta'a abinda muke kira kuramen bakake da Hausa ko kuramen babbaku to saboda haka domin a nuna wa larabawa cewa duk da ku larabawa ne to yanzu ga waɗansu haruffan da da su aka gina maganganunku amma ba za ku iya sanin ma'anoninsu ba Allah sai ce ka zalika yuhi ilaika kamar haka ne Allah subhanahu wata'ala ya wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablik da kuma waɗanda suke kafin kai Allahul azizul hakim wanda yi wannan wahayi shine Allah mabuwayi mai cikakkiyar hikima lahu ma fis samawati wa ma fil ard nasa ne duk abin da yake cikin sammai da kuma abin da yake cikin kasai wa huwa al-aliyul azim kuma shine madaukaki shine mai girma wannan ayoyi suna nuna mana cikakkiyar kudurar Allah da kuma cikakkiyar rububiyarsa da kuma fa'idar wahayi da kuma kasancewar manzo alaihi salatu wasalam ba shi ne farkon manzo da Allah ya aiko ba ƙul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilay wa ma ana illa nadhirun mubin manzo alaihi salatu wassalam Allah ce ka faɗa musu cewa ma kuntu bid'an min ar-rusul ban zamo ni ne farau daga cikin manzanni ba kafina akwai manzanni da suka wuce masu yawan gaske wanda Allah kadai ya san su wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayk wa kallama Allah Musa taklima Allah subhanahu wataala ya sa manzo alaihi salatu wasalam shine manzo na ƙarshe to shi sai ke cewa kadhalika yuhi ilayka kamar yadda kaga lamarin da sha'anin kamar yadda kaga wahayi da Allah ya zaɓe ka yake yi maka to kamar haka ne yuhi ilaika yake yin wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika da kuma wanda suke kafin kai wane ne yake masu wahayi shine Allahul Azizul Hakim Allah mabuwayi mai cikakkiyar hikima mafi yawa kamar yadda muka sha faɗa Allah yakan rufe aya da waɗansu sunayensa ko sifofinsa wanda suke da alaƙa da abin da aka faro da shi farkon ayar ko kuma tsakiyar aya kaga Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wahayi sai kuma ya cike ayar da izza da kuma hikima cewa izza ta sa ta sa ya soma wannan wahayi ga annabawa kafin manzo alaihi salatu wasalam kuma babu abin da ya taba kawo ma wannan wahayin cikas babu abin da ya taba datse shi daga wani annabi daga cikin annabawa wani shugaban ƙasa ko wani gabna ko wani mai wani aiki ko wani ma'aikaci zai iya tsara zai yi kaza a tsawon wata kaza ko tsawon shekara kaza ga wane da wane ko waje kaza da waje kaza wala alla wannan tsarin nasa ba lalle bane ya ci nasaran biyar a cikin goma wani maki da biyu a cikin goma so da yawa yanzu ga cewa ko shugaban wata ƙasa ko gwamnan wata jiha ko ciyaman na wata ƙaramar hukuma lokacin da zai soma aiki yakan zo da wata ajanda tasa ko shugaban wani kamfani ko wata ma'aikata zai zo da ajandar aikin da yake so ya yi kai kada ka tafi da nisa malamin makaranta yana da lasin fulan wani tsari na darussa ko kuma darasin da yake so ya isar wa ɗalibai zai iya ƙaddara wannan darasin ya karkasa shi gwargwadon wannan zangon karatu gwargwadon adadin laccocin da zai yi ta iya yiwuwa ya samu yin takwas a cikin goma wani abu zai iya gittawa ya zama rabi kadai zai yi wani ma ya fara ba zai wuce ɗaya ko biyu a cikin goma ba wani sai ya ƙarasa ko wani dalili ya sa gabaki ɗaya ma darasin a rufe shi duk wannan yana yiwuwa to amma allah saboda buwayarsa bai taɓa tsara wani abu da zai yi ko dai a ce ya kasa fara shi ba ko ya fara an samu wani cikas bai karasa ba ba taɓa yin wannan ba Allah ya tsara cewa duniyan nan da zai halitta zai aiko annabawa adadi kaza al'ummatai kaza kuma annabi kaza zai zauna cikin al'umma kaza tsawon shekara kaza za a yi masa wahayi har sau kaza a kammala wannan wahayin to wannan abin da Allah ya kaddara tun kafin ya halici duniya ba a samu feluwa ba ko kyautawar ido annabawan sai da Allah ya aiko su zuwa ga al'ummatan suka yi wannan shekarun da Allah ya tsara masu duk da ƙalubalen da suka fuskanta na yunkurin kisa na yunkurin jikkatawa na yunkurin korarsu ma daga cikin wannan al'umma gaba ɗaya wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhu duk wata al'umma da Allah ya koma zo sai da ta yi yunkurin ta damƙe shi ko ta kashe shi ko ya zama ainihin ta kore shi daga wannan yankin to amma Allah subhanahu wata'ala sai da ya cika wa manzanninsa cif-cif abinda ya tsara zai yi musu na shekaru da watanni da kwanaki da sa'o'i kuma wahayin da ya kaddara zai masu ba a rage ko da harafi ɗaya ba kuma ba a ƙara ko da harafi ɗaya ba me yasa wannan ya kasance saboda izza ta Allah inda Allah ba shi da izza ba shi da buwaya to wani abu zai iya gittawa ya kawo cikas ga abin da yake so ya aiwatar ba taɓa samun wannan ba sannan alhakim kuma allah shi ne gwani a cikin dukkan abubuwan da yake tsarawa duk wani manzo da allah ya zaɓa akwai hikimar da ta sa ya zaɓe shi a cikin wannan jinsin allahu a'lamu haifu ya ja'alu risalati ko haifu ya ja'alu risalata Allah shi ne ya san inda ya fi dacewa ya saka saƙonsa ya saka manzancinsa sannan a daidai lokacin wannan yana nuna mana tagomashin Allah ga al'umma tagomashin Allah da jin kansa ga bayansa wallahi babu ni'ima da Allah ya taɓa yi wa ɗan adam a ban ƙasa irin aiko manzo shi yasa Allah ya ce wa manzo alaihi salam ko ko yake fada wa larabawa yace laqad manna Allahu alal mu'minin tabbas Allah yayi katafariyar kyauta almannu shine kyautar da ba za ka iya godewa ba saboda girmanta saboda kimanta saboda matsayinta to Allah yayi wannan ga mu'minai idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim saboda ya aiko musu manzo wanda yake dan cikin su babu wata al'umma face Allah sai da aika manzo domin ni'ima domin kuma yanke hanzari wa in min ummatin illa khalafiha nadhir babu wata al'umma face sai da mai gargadi ya zama ya shuɗe a cikin wannan al'umma domin Allah subhanahu wataala yanke hanzarin mai hanzari to anan da Allah yake cewa kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika a cikin suratun nisa Allah ke cewa inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhaina ila ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulaiman wa atayna dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayka wa kallama Allah Musa taklima menene hikimar aiko wayannan manzanni sai yace rusulan mubashirin wa mundirina li'alla yakuna lin-nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul Allah ya zano kita inna auhayna ilayka tabbas mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka ya kai manzo alayka salatu wassalam kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wannabiyi na min ba'adi da kuma annaba wanda suka biyo bayansa wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke nuna annabi nuhu shine farkon manzo magana mafi dacewa annabi idris bai kasance kafin annabi nuhu ba bayan annabi nuhu ya zo takaddama ce da malamai suka yi ta rubuce-rubuce amma ayoyin ƙur'ani ƙarar suna nuna duk wani manzo da Allah ya aiko to bayan annabi nuhu kamar wannan aya da muka karanta ya ce wa auhaina ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub Allah ya zano waɗannan annabawa kamar yadda na karanta ya masu wahayi suka isar da wannan wahayi zuwa ga al'ummatansu Allah sai yake cewa ƙarshe sai ke ta wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi zance da annabi Musa abin da ke zance sai yi ce rusulan mubashiri na wa mundirin waɗannan manzanni manzanni ne halin kasance wasu masu bishara da gidan aljanna ga wanda ya bi Allah kuma suna gargaɗi da gidan wuta ga wanda ya kangare me yasa li'alla ya kuna linnasi saboda kada mutane ya zamo suna da alallahi hujjatun wata hujja akan Allah subhanahu wataala min ba'din rusul bayan wannan manzanni da suka zo ma'ana Allah yake cewa walau anna ahlakanahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsal laula arsalta ilaina rasulan faratabi ayatika min qabli an nadilla wa nakhza Allah ce da mun halakar da Qurayshawa da azaba ta gaba daya kafin zuwan manzo alaihi salam to sai sun yi ma Allah hujja sai su ce laula arsalta ilaina rasulan Allah me yasa baka aiko mana da wani manzo ba fanattabi ayatika ya zama mun bi ayoyinka duk umarnin da ka ce mu aikata mu aikata duk abin da ka ce kada mu yi mu nisanta min ƙabli an na zilla wa nakhsa tun kafin ya zamo mun ƙasƙanta mun kunyata to domin allah ya rufe wannan ƙofa sai ya aiko ma kowace al'umma manzo kuma da harshensu da yarensu don sako ya isa cif-cif ba wanda zai samu bakin ƙorafi to shi ne abin da allah subhanahu wata'ala yake faɗa sai yake cewa shi ne al'azizu mabuwayi kuma shi ne alhakim sannan malamai suke cewa kullum in ka kalli ƙur'ani da yawa za ka ga Allah ya ambaci izza to sai hada da hikima saboda su wannan abubuwan guda biyu idan suka haɗu to lokacin komai ke tafiya daidai mafi yawa in ka samu mai izza shi yan adam to ba hikima duk wanda yake ji ya tumbatsa ta fuskar kuɗi ko ta fuskan mulki ko wani babban matsayi to sai ka samu wauta a wajensa ba za ka samu hikima ba illa maniftarar Allah sai dai wanda Allah ya zaba me yasa Allah yake cewa innal insana la yatgha arahu stagna dan adam yana tsallake iyakokin Allah saboda ya ga ya wadata mutun ya ga kudi maya maya kuɗi duk inda ya ga dama kuɗi gaba kuɗi baya kadarori ga su nan to a lokacin za ka ga shan ƙanshi za ka ga wulaƙanta mutane za ka ga nuna isa kai ko ƙarfin jiki allah ya ba mutum mutum ya gan shi garjejen ƙato da sauran mutane ya fi su ƙarfi kuma aka yi rashin sa'a jahili za ka sha mamaki za ka ga danniya da fin ƙarfi wallahi da ƙarfi zai murɗa wani ya ɓace wani abunsa in kai magana ce ya za ka yi zo ka kwata saboda ya tsaye fi ka ƙarfi to amma shi allah izzarsa haɗa take da hikima duk da ƙarfin mulkin allah duk da buwayarsa to kuma ba zai yi wani abu ba sai da hikima duk abin da allah zai yi akwai hikima a ciki alimaha man alimaha wajahilha man jahilaha ko dai wanda allah ya ba shi iko ya sani ya sani wanda kuma Allah bai bashi iko ba ba zai iya sanin wannan hikimar ba Allah zai yi abubuwa da dama a rayuwa kai ko ni sai mu kasa gane hikimar amma kuma shi shi ya san hikimar alal misali yanzu mace za ta iya haihuwa tana haihuwa nan take Allah sai ya ɗauke ta ɗan gashi nan a cikin jini kai yanzu ko ni masu ƙananan ƙwaƙwale sai ka ce ina ma an batta ta kula da jaririnta sai ya yi ƙwari in za a ɗauke ta ɗauke ta to shi da ya ɗauke ta ya fi ka tausayin wannan ɗan sama ma da ita yadda take tausayinsa to Allah ya fi tausayinsa tun da kaga ya ɗauke ta akwai hikimar da ya sani duba kisa khadir lokacin da ya zo ya kashe yaro annabi musa bai masa inkari ba yake cewa a katalta nafsan zakiyatan bighayr nafs yanzu ka zo ka kashe rai tsarkakakke yaro bai taba zunubi ba ba tare da ya taba kisa ba annabi musa dai kunga bai bashi amsa ba sai karshe yake ta wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakashina an yurhaqahuma tughyanan wa kufra faradna an yubaddilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab ruhma wannan yaron da kuke kake gana kashe kake inkari iyayensa muminai ne to sai muka ji tsoron wato ya sabbaba masu kafirci da girman kai da shishigi idan ya girma tare da su ma'ana a nan yanzu iyayen Allah ya tausayawa Allah ya sani in sun girma tare da shi to zai zamar da kafafuwansu daga kan layi ya sabbaba musu shiga cikin fushin Allah to yanzu sai Allah ya tausaya musu sai shi aka ɗauke shi inda kadar ya yi shiru bai faɗa ba kowa mamaki zai ta yi a zo a kashe yaro ɗan ƙanƙani to akwai hikimar da ta sa Allah ya haka wani ya tafa fituka Allah ya bashi haihuwa yi addu'ar yi addu'o'in ya sha kaza ya ci kaza ya shafa kaza kuma Allah ba zai ba haihuwar ba kuma da za a buɗe masa ƙila rahamar da Allah ya masa ta rashin haihuwar sai yi sujudu shukur wala Allah ‘ya'yan da inda an ƙaddara zai haifa to za su sabbaba masa shaƙawa ta gobe lahira shi yasa Allah sai hana shi wannan to irin wannan suna daga cikin hikimomi na Allah wanda ba lallai bane ka sani to shi yasa kullum zaga Allah yana gwamanta izzarsa da hikimarsa yace lahu ma fis samawati wa ma fil ardi nasa ne inda ya ga dama sai ya ce ma fis samawati wa ma fil ardi lahu abin da yake cikin sammai da kasai nasa ne amma sai ya ce nasa ne abin da yake cikin sammai da kasai kamar ka zo ka kalli wani gida ka ce na wane wannan gidan da duk abin da yake cikinsa ya fi ka ce wannan gidan na wane don in ka ce naka ne kila ko dan riko aka baka ko dan zama na wucin gadi amma in ka ce na wane wannan gidan to a wajen larabawa ba wanda yake da musharaka da kai a cikin wannan gidan to wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke nuna gaskiyar samuwar Allah na sha faɗa muku cewa tun da Allah ya so ma wahayi yake yekuwar cewa abin da yake cikin sammai da na cikin ƙasai nasa ne shi kadai ka taɓa jin wanda ya da'awa cewa nasa ne ka taɓa jin wanda ya ƙaryata wannan ya ce a shi ma akwai ɗan yankinsa to ya ma faɗa cewa yana da yankin to ba shi waɗansu shekaru ka gani da shi da yankin ina za a samu su shi sa Allah subhanahu wata'ala yake cewa kullu shay'in halikun illa wajha duk abin da yake ban kasa ga baki ɗaya sai an neme shi an rasa yadda da babu shi Allah ya samar da shi to nan gaba sai an neme shi an rasa to tunda Allah yake ta cewa abin da yake cikin sama nasa ne abin da yake cikin ƙasa nasa ne duk ƙarfin mulkin mutum da ɗagawarsa da fitsararsa ba taɓa samun wanda ya zo ce a'a namu ne mu biyu ko kuma Allah kana da wani yanki ne kuma ina da wani yanki in ya faɗa ma na jikinsa za su so makareta shi a ce ya samu taɓuwa domin in ba mahaukaci tuburan ba ba wanda zai ce wata mallaka ta sama ko ta ƙasa tasa ce ko mai jahilcinsa ya san gani nan bari nan da ya zo nan ya gansu kuma haka zai tafi ya bar su wanda suka gabace shi ma sun gani nan sun bari nan to wannan yana nuna mana gaskiyar samuwan Allah ya ce lahu ma fi samawati wa ma fi ard sai ce wa huwa al-aliyyul azim kuma Allah subhanahu wataala shine madaukaki shine mai girma duk girman sama duk girman ƙasa to Allah subhanahu wataala yana sama da su kuma ya daukaka daga barin su ma'ana waɗannan ba bakin komai suke a wajen Allah subhanahu wataala ba shi ya samar da su a lokacin da babu su kuma ƙarƙashin gudanar su suke ba wanda zai masa tutsu a cikinsu a nan mai tafsiri ya ce suratu shura makiya wahiyar talafin wa hamsu na aya ya ce ita suratu shura sura ce ta makka kuma ita aya hamsin da uku ce wa mawdu'ar ra'isi babban abin da take kula da shi bayanu jam'i kalimatil muslimin bayani na dunkulewa kalman musulmi su zamo abu daya wa man iliktilafi bainahum da kuma hana sabani a tsakaninsu wa anna irsalar rusul kuma tana nuna cewa aiko manzanni lutufun min Allah bi ibadi tausayawa ce jin kai ne na Allah gabayinsa ya ce bismillahirrahmanirrahim hamim ayyin siqab Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shi yasa abin da yake nufi da wayannan harufa sai yace kadhalika ay mithlu dhalika sirri fiha mim ayyin siqab yadda ka san boyayyen sirrin da yake cikin wayannan harufa to kamar haka ne yuhi ilaika Allah yi wahayi zuwa gare ka wa auha ila alladhina min qablika kuma yi wahayi zuwa ga waɗanda suke kafin kai Allahu shine wato ainihin fa'ili shine mai tafsiri ce Allahu fa'ilu yuhi bi kasril ha'i a ce kadhalika yuhi wa quri'a bi fathiha an karanta da yi wa haƙun fataha a nan za ku ga an rubuta aljaru wal majarur mabaniyun na fa'ul to wannan aljaru wal majarur ku soke shi kuskure ne abinda yake daidai a ce waƙuri abi fatiha an karanta da yi wa haƙun fataha kazalika yuha ilaika an gane ko to sai ya zamo waƙuri abi fatiha mabaniyun lil maf'ul ya zama an gina shi limalami sama fa'iluhu fanna'ibul fa'il aljar wal majarur wa huwa ilaik shi wannan ilaika shi ne na'ibul fa'il wannan ita ce kira'an ibn kafir almakki abinda ke karantawa ka zalika yi ha ilaika wa irin ladina min ƙablika allahul azizul hakim sai zama yi ha fi'ili mabaniyi limalami sama fa'iluhu wato kamar haka aka yi wahayi zuwa gare ka ina fata an gane sai yake cewa wallahu fa'ilun li fi'ilin mahdhuf shi wannan allahu fa'ili ne na wani fi'ili da aka shafe ka annahu qila kaman lokacin da aka ce kazalika yuha ilaika to kaman da aka faɗi wannan ƙila sai aka ce man yuhihi to wane ne yake wancan wahayin da aka ce yuha kaga yuha ba a faɗi mai yi ba to kamar wani sai ce to wane ne wanda ya yabi idan ka ce aka da kiwa ne ba ka faɗi wanda ya duka ba to sai ka ce wa ya dake shi an gane ko to shi ne abin da mai tafsiri yake nunawa a nan to faƙila allah sai aka ce mai yin wahayin nan shi ne allah al'azizu fi mulkihi mabuwayi a cikin mulkinsa alhakimu fi sun'ihi wanda yake gwani a cikin dukkan aikinsa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi nasa ne duk abin da yake cikin sammai da ƙasai milkan ta fuskan mallaka duk abin da yake cikin sama da ƙasa babu dan Allah babu wanda yake da jinsin sa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira duk wanda yake cikin sammai da ita saman da abin da ta kunsa da kasai da abin da suka kunsa gabaki daya milkan mallaka ce ta Allah shi kadai wa khalqan kuma shi ya halitce su gabaki daya babu wanda ya kama masa wa abidan kuma bayinsa ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda suke sammai da kasai za su je ma Allah suna bayi ba wanda zai je a matsayin yana da wata mallaka ko wani matsayi a rayuwa saboda haka sai yake cewa wa huwa al-ali kuma shine mabuwayi madaukaki ala khalqihi akan halittarsa al-azim shine ainihin wanda yake mai girma sai Allah subhanahu wataala ya ce
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم الله سبحانه وتعالى يتكاد السماوات يتفطرن sammai sun kusa su tsatsage min fauƙihinna sama da su wal mala'ikatu su kuma mala'iku yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi game da gode wa ubangijinsu wa yastaghfiruna liman fil ard kuma suna nema gafara ga wanda suke ban kasa sai yace ala ku saurara inna allaha huwal ghafurur rahim allah subhanahu wataala shine mai yawan gafara kuma shine mai yawan jinkai Allah yake cewa takadu samawati yatafattarna min fawqihin sammai sun kusa su kyakkece su tsatsage sama da su a nan malaman tafsiri sun yi sabani wane dalili ne ya sa sammai suka yi kamar su tsatsage wasu suka ce ita wannan ayar ayar suratu maryam ita ce ta fassara ta وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات كو تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وأدهم أدا وكلهم يأتيه يوم آتيه يوم القيامة فردا الله سبحانه وتعالى يكتا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا sai suke cewa Allah mai rahama ya rikida sai ce laqad ji'tum shay'an idda kun zo da wani gundume min abu wanda yake mai nauyi ta fuskar laifi domin takadu samawatu ya tafattarna ko yamfatirna sammai sun kusa su kyakkece su tsatsage watan shakkun ardu ita ma ƙasa ta tsatsage ta farfashe wata khibul jibalu hadda duwatsu su faɗi su nike su dandake su zama ƙura duk me ya kawo wannan an da aulin rahmani walada saboda sun yi da'awar ɗa ga Allah mai rahama domin da'awar ɗa zuwa ga Allah nuna gajiyawar Allah ne nuna bukata ce ta Allah subhanahu wata'ala duk wanda yake so ya samu ɗa to yana so saboda bukatu da yawa ko dai saboda in ya tsufa ɗansa ya taimaka masa ko saboda ya gamsu duniyan nan sai ya barta ɗan abin da ya bari ɗansa ya gado ko matsayi yake da shi na malunta ko na sarauta ko na wani matsayin da ke so ɗansa ya hau wannan buzu ko wannan kujerar tasa ashe dole ya da ya gajiya ya da shi mai rauni ne to in ka ce allah ya rikida ma'ana kamar kana nuna wal'iyadu billah akwai ran da babu Allah kuma ɗansa ya kwafe makwafinsa kuma a daidai lokacin ka nuna cewa Allah yana da wani juz'i kuma Allah shi ne as-samad wanda ke layata jazza kai kuma ɗanka wani yanki ne naka shi ku Allah ba a kwatanta shi da wasu yankuna to Allah sai yake cewa sama ta kusa ta ruguzo ƙasa ta tsage dutse ya zama ya niƙe ya zama ƙura saboda wannan kalmar sai wasu malamai suka ce to ita waccan ayar ita ce take fassara wannan duk da kunga a nan ba ambaci da'awar da suka yi ta Allah yana da ɗa ba kawai cewa aka yi takadu samawata ya tafaƙar na min fauƙihin sama ta kusa ta tsatsage sama da su wasu sai suka ce a'a abinda ake nufi sammai da kuma ainihin wanda suke cikinsu yadda suke ganin kwarjinin Allah yadda suke ganin haiba ta Allah to in ba don Allah subhanahu wata'ala ya rike su za su iya tarwatsewa su tsatsage ya zama sun kacaccale saboda ganin haibar Allah da girman Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane to wannan shine abinda waɗansu malamai suka fada to nan da ake cewa min fauqihinna me ake nufi min fauqihinna wasu suka ce kullu sama'in fawqal lati tahtaha kowace sama wato ainihin ta tsatsage sama da wacce take kasanta sama ta biyu tana saman sama ta ta daya ta uku tana saman sama ta biyu ta hudu tana saman sama ta uku har ya zo ainihin sama ta bakwai saboda haka wannan ayar mai take nuna mana a bisa wannan ma'ana mu ba ma ganin kwarjinin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda sammai suke ganin kwarjininsa Allah ke ta lau anzalna hadhal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da a ce alqur'ani yadda aka dora mana nauyin aiki da shi da duwatsu aka dora musu su yi aiki da alqur'ani to yadda suke ganin kwarjinin Allah da girman Allah to za su tsatsage su yi daga-daga saboda yadda suke shayin Allah subhanahu wata'ala suke ji tsoronsa wannan ayar wato kaman wata mahangurba ake mana cewa mu dinnan ba ma ganin girman Allah yadda ya kamata mu ga girmansa wa ma qadallahu haqqa qadari ba su girmama Allah suka bashi girman da ya kamata su bashi ba ma'ana da muna ganin girman Allah da matsayinsa da kwarjininsa yadda sammai suke gani to babu wanda zai yi ma Allah fitsara babu wanda zai yi ma Allah gardama to amma sama duk da girmanta la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas sammai ko ku halittar samai da kasai ta fi girma sama da halittar mutane to amma duk da wannan girman nasu suna shayin Allah suna ganin kwarjininsa suna ganin girmansa wanda wannan ta kai kamar ma su narke kamar ma ya zama sun tsatsage saboda girman Allah subhanahu wataala sai ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim su kuma mala'iku suna ta yin tasbihi game da gode wa ubangijinsu wasu malamai suka ce yusabbihuna shine yusalluna mun fada ba so dai ba at-tasbih ya tabil an yakuna salatan kamar yadda ake cewa kana nabi alaihi salatu wassalam yusabbihu ala rahilatihi manzo alaihi salatu wassalam yana sallar nafila akan abin hawansa to kenan ya zama yusabbihuna yusalluna kun mun ambata a baya manzo alaihi salam ya ce sama ta nisa kuma ya cancanta ya dace ta nisa babu wani wuri da za ka aje 'yan yatsunka guda hudu face sai ka samu wani mala'ika ko ya yi sujuda ko wani ya yi rukuku ko abin da ya kama da haka kenan wannan yana nuna mana yawan ibadan mala'iku wani mala'ika ta yi sabbihu na bihamdi rabbihim kuma aka ce bihamdi rabbihim game da gode ma'alla kamar wannan gaba tana nuna mana su mala'ikun wato godiya suke ga Allah ma da ya musu wannan ni'imar ya ba su dama cewa su yi masa bauta ba ni ko kai da muke wata bauta muke ganin ya kamata Allah ya gode ba su mala'ikun godiya suke da Allah ya ba su dama su yi wannan domin zaɓi ne da ya zaɓe su ya ɗora su a kan wannan kyakkyawan yanayi Allah ya zaɓe ka ya zama da kai bawansa na ƙwarai musulmi mai bauta masa zaɓi ne wanda yake ba na wasa ba nawa ne suke can suna ta ɗirkaniya suna ta bankaura wani ma kwata-kwata bai san don mai Allah ya kawo shi duniya ba yadda ka san akuya ta ci ta goshi ta yi bacci haka yake ɗauka to kai Allah sai zaɓo ka yi ma kyautar musulunci ashe ya kamata gode ma Allah subhanahu wata'ala sai ki ta wa yastaghfiruna liman fil ardh kuma suna nema gafara ga wanda suke ban ƙasa to yanzu za mu ce kenan mala'iku da arnama da suke ban ƙasa da munafukai da algungumai duk mala'iku suna ta nema musu gafara sai malamai suka ce a ita wannan ayar ayar da muka wuce a cikin suratul mu'min ko suratul ghafir ita ce take fassara mana ita الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم حظوا قرشن آية da ta biyo ta cewa Allah wato Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina yahmiluna arsha mala'ikun da suke dauke da al'arshin Allah wa man haulahu da wanda suke daura da al'arshin Allah suna tasbihi game da gode ma Allah subhanahu wataala kuma suna imani da shi kuma wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna nema gabara ga masu imani suna cewa rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman ya Allah kai ne kai roci dukkan komai ta fuskan jin kai da kuma sani faghfir lil ladina tabu Allah ka gafarta ma wanda suka tuba wattaba'u sabilaka suka bi tafarkinka to ashe wannan ya nuna ba da kafirai yake ba saboda kafiri bai tuba ba kun bai bi tafarkin Allah subhanahu wata'ala ba to shi yasa nan aka ce wa yastaghfiru liman fil ard ashe kenan wannan aya ce amma maksusa min wajhi ko ka ce wannan gabar amma ce amma kuma an kebance ta ta wata fuska da wata aya da muka karanta sai ya ce ala ku saurara inna Allah huwal ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wata'ala shine mai yawan gafara shine mai yawan jin kai an nuna mun lokaci za mu takaita a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wata'ala ba mu ladar abinda mu kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren kuma ya ganar da mu daidai din amin wannan bayan ya yi sallama sai ce shin mutum zai iya addu'ar Allah ya yi masa nisan kwana mai amfani? farai da gaske za ka iya addu'a cewa Allah ya yi maka nisan kwana mai amfani akwai hadithi ba zai iya tuno lafazin ba wannan manzo harisalar ke cewa wa'atil hayati alaƙa a cika ya Allah ka tsawaita rayuwata akan yi maka biyayya kuma wani hadithi yana cewa mafi alkhairin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma alkhairin sai yawaita saboda ka in ka roƙi doguwar rayuwa cike da alkhairi ba laifi kai ba tambayar ta biyu ce akwai laifin da in mutum ya yi ko ya tuba Allah ba zai karba ba wani ya ibadiyar lade na asirafu ala'an fusihim la taƙana tumin rahmatillah inna Allah ya gafiru zunuba jami'an inda kana raye babu laifin da za ka yi ka tuba a ƙiyafe maka inda kana raye waccan aya cewa inna Allah لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء توغا wanda ya mutu ne bai tuba ba amma in dai kana raye duk ka sassabar da kai to ana fatan in ka tuba Allah zai yafe maka yanzu muka gama magana babu laifi mafi muni da muka ambata ko Qur'ani ya ambata sama kamar ta ruso ƙasa ta tsatsage dutse ya dandake nike kamar danganta daga Allah to amma ku duba a cikin suratul ma'ida da Allah ya yi bayanin wanda Allah ke tala kada ka fara labe na ƙaru illa ƙaru talata to da Allah ya tafi ya tafi sai ya ce afala ya tubu na ilan lahi wa ya saka firuna ta yin tuba Allah yake musu shin yanzu ba za su tuba zuwa ga Allah su nemi gafararsa ba ma'ana Allah yana nuna musu in suka tuba to Allah a shirye yake karɓi wannan tuba tasu saboda ka ya kai bawon Allah babu wani laifi da yake ban ƙasa da ɗan adam zai yi ya nemi gafara kuma Allah ba zai yafe masa babu wannan laifin kamar yadda aya ta ambata wannan ya sallama ya ce da fatan kana lafiya Allah ya ƙara mana Allah ya ƙara mana lafiya amin sun amin malan tambaya ta ita ce ina da mata sai muka sami sabani da ita ta je gida ta faɗa wa mahaifinta don a sami gyara shi kuma ina zuwa ya hau zagina yana cewa in sake masa yarsa ni kuwa zuciya ta ɗauke ni na rubuta saki uku a takarda amma ban ba ta ba sai mahaifina da yayanta suka hana ni in bata amma kuma na yi sakin har zuciyata malam menene matsayin wannan auren domin na bi umarnin mahaifina amma kuma yayanta amma kuma yayanta ya gani ya ga- ya gani yawan sakin da na rubuta amma ni zuciyata ta ƙi sakewa akan hakan malam ina neman ƙarin bayani akan haka don in daina tunani
hatta tankiha zaujan ghaira
kaji wannan larabcin fala ta hindu lahu min ba'adu hatta tankiha zaujan ghaira Allah subhanahu wata'ala yana cewa walaysa alaikum junahum fima akhta'tum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum ba ku da laifi ga abin da kuka yi kuskure kuka yi sukul da baka amma abin da zuciya ta kudurce ta yi da niyya shi shari'a take kallo kuma kai ma a takardar nan ka ce har zuci saboda haka matarka ta saku saki uku sai ta je ta auri wani aure sahihi ya ga dama ya sako ta a raɗin kansa ta ga tana son ka ka zamo a cikin manema sai ka sake zama a cikin manema in wani ya kasa ka kuma shi kenan wato duk abin da shari'a ta hana in mutum ya yi sai ya yi da na sani mutum sai ce wai ya zuciyo wallahi wani sai ka ji ya ba ce malam wallahi na yi wa matata saki uku kuma wallahi bacin rai ne kai ka taba ga wanda ya saki ana wasa ana dariya ai duk wanda ya saki da bacin rai yake sai dai wani irin bacin rai bacin ran da aka ce in an yi saki bai yiwu ba shine al-iglaq kullewar tunani yadda idan aka miko maka garwashi da ainihin dabino zaka iya kama garwashin in ka ga mutum baka sani ba namiji ne ko mace zaka iya fadawa rijiya ka dauka cewa wani da wani dakali ne to in kai saki a wannan halin saki bai yi ba amma haka kawai wai kai fushi don ka nuna ka'isa to shi kenan da ka nuna ka'isa yanzu kuma ka kasa allah kiyaye gaba a nan za mu dakata sai idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya allah ya rika mana allah ya ba allah ya mana kyawun ƙarshe wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh